بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba tamu mai tarin albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawa ce a nan fatar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin bibiyar littafinmu na halul masa'il littafin koyon ibada wanda muke bibiyarsa a wannan maktaba a kuma daidai wannan lokaci a wannan yini zagayewar mako irin wannan yini yau dai muna yin litinin daren talata wanda hakan ya yi daidai da goma sha uku ga watan rajab watan bakwai a cikin jerin jiratannin musulunci guda goma sha biyu hijira yau na da shekara 1446 daidai da goma sha uku ga watan ɗaya na shekarar miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata muna karatu cikin a idan limaminka ya zauna a raka'an farko ko ta uku to faƙon wala ta jilisma'a kai sai ka meƙe ba za ka zauna tare da shi ba an gane ko domin zaman da ya yi na kuskure ne ba na cikin shari'a sallar bane kuma ba a ɗaba kuskure matuƙar an fahimce shi sai ka meke kamar tasbihi shi ma ya meke ana fahimta da sauran makamantan irin waɗannan gurabe duk inda liman ya yi kuskure ka tabbatar da kuskure to ba za ka bi shi ba sai ka tunatar da shi wannan muhallin da ya tsaya ko ya zauna ba muhallin tsayewa ko zama bane sai ya meke kuma da kan sai abin da ya kamata na kafri ko ba'adi bisa irin abin da ya samu na rafkarwa a cikin sallarsa mun karanta a nassin wannan maganganu za mu tashi albayan ko a shafin littafi na 116 wannan kuma shine darasinmu na 52 a littafi insha Allah akwai yiwuwar ya zama darasi na ƙarshe kenan an gane ko darasi na 52 insha Allah maliki cewa ya'ani annaka idza jalasa imamuka ma'ana idan limamin ka ya zauna fi mahallin la yushra'u fihi al-julus agunda shari'a bata shar'anta mai zama ba fala tuwafiquhu fi hadha al-julus to ba za ka yi tarayya da shi wajen wannan zama ba ana ana ganewa in har ya zauna agunda shari'a bata shar'anta mai ya zauna ba to kai ba za ka yi mawafaqa da shi ba ba za ka yi aikin tare da shi ba kenan a bal sabbaha bihi sai ka mai tasbihi ma'ana ka ce mai subhanallah ka tunatar da shi wannan zaman da ya na kuskure ana ganewa la'allahu ya tazakka idan ka mai tasbihi waya Allah ya ya tuna an gane ko la'alla tana zuwa da a attaraji ne iya cin attaraji kamar asa ana sa tsammani la'alla la'allahu ya tazakkara wai Allah ko zai tuna amma kuma la Allah idan ta zo a Qur'ani tana tabbatar da tabbas ne ba abin zai yi ko ba zai yi ba an gane ko ko la Allah in ta zo a Qur'ani tabbas an gane ko yawa amma in ta zo a wani Qur'ani kuma ɗayan biyu ne ko abin yayi ko ba yayi wa sai yake cewa wa in taraka sajada as-thaniya idan limamin ka ya manta da sujada na biyu fala ta qumma to idan ya miƙe tsaye kai ba za ka miƙe tare da shi ba a gane ko falata kuma ahu bal sabbaha bihi liyarja sai kamar tasbihi domin ya dawo ana ganewa kamar tasbihi dan ya dawo ya ƙara wannan sujida ta biyu da biyu ba wa in istamarra har in ya ci gaba wa kifta aqda ruku'ihi kamar tasbihi bai dawo ba daga sujida ɗaya da ya taso sai miƙe tsaye kai ta tasbihi bai dawo ba har ya ci gaba da karatun waccan sura kuma kana jin tsoron har zai yi ruku'i kai baka taso ba domin ka tunatar bai faɗaka ba an gane ko to malice in harkan ta samu ya ci gaba kuma kana tsoron zai yi ruku'i fattabi'ahu sai ka bi shi sai ka tashi kama ka bi shi gaira annaka la tajlis ba'da zalika ma'ahu kuma daga nan ba wani zama da za a kare da shi kuma an gane ko fi saniya wala fi rabi'a a raka'a ta ukun da ta hudu ba za ka zauna tare da shi ba tunda shi wannan raka'a jefa da ita zai a nan ku rabu da shi kenan sai dai ku haɗu a sallama kuma an gane ko yawwa idan haka ta faru da liman ya yi irga'in raka'a bisa irin wannan yanayin to shi kenan kai ba za ka bi shi ya zauna in yasin zai zauna ba in zai meke a wannan raka ba za ka bi shi ba sai ma da ke cewa a bal tastamiru qa'iman inda julusihi a lokacin da zai zauna kai za ka tabbata a tsayen ka kawai an gane ko fa iza sallama idan yayi sallama fa zid raka'atan ukra to hi zai kara wata raka'a daban idan ya yi sallama wannan raka'a da bai su jira ɗaya ba ta tashi daga aiki zai ƙara wata badala allati tarakal imamu ihda sajdatiha zai sake raka'a maimakon waccan wanda liman ya bara su jira ɗaya daga ciki bai yi ba an gane ko baniyan fil af'ali wal aqwal haka zai gina sallar da aiki da magana da raka'ar da duk abin da ake a raka'a na karatu da tasbihi da takbiri an gane ko wasjud qabla salami kuma sai sujjada kafin yayi sallama lijtima'i ziyadati raka'a wa nuqsani sura domin a wannan raka'a dai ƙara an samu ƙare raka'a an gane ko kuma an samu ragin karatun sura bai ba min as-salisa allati raja'at saliya daga raka'a ta uku da ita ta dawo matsayi na biyu ana ganewa wa tarakatil jalsa al-wusta kuma ya bar zama na tsakiya da ake yi ala qa'idati taghlibun nuqsani ala ziyada bisa ƙa'ida ta malaman fiƙihu suna rinjayar da ragi akan ƙari duk inda sallah ta samu ragi da ƙari to ɓangaren ragi ake rinjayarwa ana fahimta inda ijtima'ihima a lokacin da suka haɗu idan ƙari da ragi suka haɗu a sallah to ana rinjayar da ɓangaren ragin ne wal afdalu fi hadhihi da hala mala yace abin da yafi falala a irin wannan yanayi har in an tsunci kai a shi in kuntum jama'a khalfal imam har in ku jam'i ne kuke bin liman hakan ta faru kuka yi ta tasbihi bai dawo ba kuka yi raka sujjada ɗaya da bai yi ba bayan ya miƙi ya kama karatu ana fahimta in har kun kai adadin jami'i a bayan liman sai ma dai ce abin da ya fi an tuƙaddimu ahadakun ba'a da salami liyutin mabe kuma sala sai ku gabatar da ɗaya daga cikinku ya cika muku sallah ana ganewa tunda raka'ar ku ta bambanta da liman ku kuna uku iya biyu kuna hudu iya uku har in kun tabbatar da hakan ne kuka bi shi a ƙari ko ƙara kun sani kuma bakwai sallah shi yasa duk farilla a sallah inda ka ƙara ta da gangan baka da sallah kamar fatiha a ce ka karanta fatiha a sallah ai adadi da sau yake karanta a ce za ka maimaita fatiha sau biyu sau uku kawai don jin daɗin karatu to baka da sauran sallah an gane ku haka nan a ce su jida biyu ake ka yi uku da gangan baka da wannan sallah ruku'u ɗaya ake a kowace raka aka ce kai ruku'u biyu za ka yi to nan ma baka da sallah ana fahimta to yasa liman idan haka ta samu da kai da mamunka to kai wannan raka'ar da kake dawowa kai sujudar da ta nayi daga yi ba ta lissafi ana fahimta ku kuma mu da ba ku bishe tsayuwar ba kun ƙara sujudar ku daya to raka'ar ku tana na a ciki shi a in a biyu aka ta faru to ta dawo ɗaya tasa ko kuma biyu ce cikin kuna ku idan a uku ta faru to nasa ya dawo biyu na uku ne har zuwa ƙarshen sallah to shine ma dai ce in har kuma mu ne a bayan liman haka ta faru kuma da ilimin yadda za a yi sai ɗaya daga cikinku ya matsa gaba yi muku sallah kawai sai kuma liman ha za fi raku bai da kuma bai da hudu in ya ci gaba in ya ci gaba da sallar su shiga da in ya gama ya yi sallar masa kawai shiga an bai fito nan to haka shi malam mai akadari ya faɗa a wannan gu ya ce an tuƙaddimu ahadakum ba'ada sala ba'ada salati li yutimma bikum as-salah domin ya cika muku abin da ya ragu na sallah wa wa ya'ni anna al-imam cewa shi liman idza sajada salisa idan yayi sujada da uku ana ganewa fa khalafahu kai ko ma musa ka saba masa baka bi shi a wannan sujada ta uku ba domin ka san ƙari ce to fala tasjud ma'ahu har in ƙari zai yi ya yi sujada uku maimakon biyu da ake a kowace raka'a to ba za ka bi shi a wannan ta ukun da zai ba an gane ko li'annaka ma'amurun bittiba'ihi fi a sawabihi ma dai ce kai an ma umarni ka bi liman a da yake daidai an gane ko a da yake haka shari'a ta tsara to kai ma mu an ce dole kai wa liman biyayya amma wanda kuskure ne kuma ka gane kuskure ne ba za ka bi shi ba ana gane da yau to shi ne ce kai an umarci ka da bin liman amma fi sawabi la fi khatihi a cikin daidansa ba a kuskurensa ba ana fahimta a fi khatihi albayyin a kuskurensa da ya bayyana to ba za ka masa biyayya ba ana ganewa wa innahu iza qama ila rak'atin za'ida fil fard ka kamisa idan halliman an kammala sallah mai raka'a hudu ana jiran yayi sallama ko sai miƙi bisa rafkanuwa zai ƙaro raka'a ta biyar ana ganewa ya miƙe kuma a sallar farilla zai ƙara ɗaya bisa kuskure fin ruba'iyya a sallar jiki raka hudu ake yi aw rabi'a fi fi sulafati aw aw salisa fi sunaya fi suna fi suna sunaiya idan sallah mai raka'a hudu ce ita ce ruba'iyya idan ya tashi kaga zai kara ta zama biyar kenan idan sallah mai raka'a uku ce ita ce sulasiya kamar raka sallar magariba idan ya meke bayan kammala uku nan zai kara to zai kara ta zama hudu bisa kuskure idan sallah sunaiya mai raka'a biyu ce kamar asuba ko juma'a ya meke da kuskure zai karo ta zama uku to malai ke cewa tabi'ahu man tayyana mujibuha aw shakka fihi wanda yake da tabbas wannan raka'a da liman zai kara wajibi ce akan sa dama kamar dama an yi raka'a ɗaya kafin ya zo ko an yi raka'a biyu kafin ya zo an fahimta aw shakka biyu ko shi ma ya zama kamar liman din ko kwato yake uku ce muka yi ko hudu ce in mai raka hudu ce hudu muka yi ko biyar in mai biyu ce biyu muka yi ko uku in dai kana wannan kokon ta liman ita ke ma biki da kai da wanda ake bin sa raka a dama an yi wata baya na haka ta faru to in liman ya meke meke ba ku an fahimta shine tabi'ahu man tayakkana mujibuha aw shakka bi ana gane ko wa jalasa man taqana ziyadatiha wanda ya tabbatar da ƙari ce to zama su zai alasa dai kuna gane wanda ya tabbatar da raka'ar da liman zai kawo ƙari ce ba ta cikin jerin giyar sallah to ba zai bi shi ba an an yi raka'a hudu ana jiran sallah ma ya tashi ka tabbatar hudu aka yi zamanka ka in biyu aka yi ka tabbatar da biyun aka yi ta yi zai kawo ƙarin ta uku to karka bi zama ka ana gane ko shi ne cewa jalasa manta ya kana ziyadatiya wanda ya tabbatar da cewa na raka'a da liman zai karo ƙari ce to ya zauna wa sabbaha bihi sai yi wa limamin su tasbihi amalan bi qa'idatil bina al yaqin aiki da ƙa'idan nan ta malaman usul wanda ake gini akan yaqini ita sallah dama a an gina ta ne a kan yaƙini ba shakka ba ana fahimta yasa ko rafkanuwa ce ma ta same ka kana kokonto biyu ne ko uku a ce ka mai da shi biyu uku ne ko hudu mai da shi uku an fahimta domin shi a zimma bara'atu zimma nauyin da ke wuyanka na gabatar da sallah la tabra ila bilqi ba za ka kubuta a ce kayi sallah ba sai ka tabbatar da yaqinin sallah da kai yasa ma malamai suka ce ko da kayi sallah kayi sallama kuma kake kokwantan ta cika ko bata cika ba to bata cika ba kawai kawai ta rushe ka zo ka sake sallah kawai an fahimta in kana cikin sallar ne kokwanton ya zo ma aka baka wannan damar sai ka maida abin da ya zamto shine kasan kokwantonka biyu ne ko uku mai da shi biyu ɗaya ne ko biyu mai da shi ɗaya an fahimci wannan a ibadar sallah da ibadar azumi da ibadar zakka duka suna buƙatar yaƙini ne na fitar zakka ko ban fitar ba kuwa a kai ma ka zama ka fitar ba a gaskiya ne in ka fitar din ba za ba la ba kawai ko wannan yawa kai ma ka zama ka fitar ba kawai ka fitar ka biya talaka kayan sa kawai shike an fahimta yawa da azumi ana binka azumi na farilla biyar ne ko goma haka anya fara gama azumin nan ko anya to ba gama ba yawa ka koma ƙara lissafi ka gyara azumin ka kawai yawa shi zumma ba ta sauka sai da yake duk wani abu da ubangiji ya fardanta mana dole to sai ka same yake to ita ma sallah haka take ana fahimtar wannan to wanda yayi yaqinin abin da liman zai kari ne zama zai ba zai bi shi ba wa sabbaha bihi ya mai tasbihi a amalan bi qa'idatil bina al yaqin wanda qa'idar aikin ibada ana gina shi ne akan yaqini aw tasbihi inda ma na ba amrun fi salati ko kamar tasbihi a lokacin da ya zo da wani abu saɓanin abin da yake a sallah ma'ana sallah raka a hudu ake zai biyar wannan ta biyar ɗin a amurin ne za a yi na ba anis taslim kenan biyar ɗin ta hana shi sallama ko ƙarin ya hana shi abin da yake a gun to duk abin da ya wakilci wata doka ta sallah to za a yi wa liman tasbihi kamar gunda za a zauna bai zauna bai meki ya mai tasbihi gunda za a meke ya zauna bai meke ba za a mai tasbihi duk abin da ya sha make shi ya yi shi ko ba a hun ba to sai kuma ya tafi an fahimta qala alaihi salatu wassalam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bi hadisi Anas as-Sabiq hadisi Anas dan Malik wanda ya gabata idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku ya samu kokonto cikin sallarsa falam yajri isnaini salla am thalathan iya kokonto raka'a biyu ne yayi ko raka'a uku ne yayi faliyulgi shak sai ya jifa da kokwanta wani ya bani alal yaki sai ya gina akan yaki a gane ko shine wancan misalin da nayi idan kana kokon bi ne ko uku mai da shi biyu idan kana kokon dan uku ne ko hudu mai da shi uku shine albina alal yaki a gane ko albayhaqi wa li qawlihi man nabahu shay'un fi salatihi falyusabbih subhanallah duk wanda wani abu ya sha maki masa ya zo ya zama wakilin abin da ya cancanta a yi agun ba ka yi shi ba wani mantuwa ta sa ka yi wani abu agun wani abu to shi ke sai a yi wa wannan limami tasbihi an fahimci wannan fa in jalasal awwal al mutayaqqin mujibuha ya dawo maganar ta baya lokacin da liman zai tashi ya ƙaro raka'a bayan sallah ta cika kai da kake mamunsa idan ka tabbatar da wannan sallar ta cika raka'a hudu ce e kana da yaƙinin hudu aka yi raka'a uku ne e kana da yaƙinin uku aka yi raka'a biyu ne e kana da yaƙinin biyu aka yi an fahimta afwan fa in jalasa al-awwal al-mutayaqqin mujibu aw ash-shakk fi wancan da dama akwai raka'ar da ta zama wajibi sai yayi kamar an fara sallah bai zo ba an fahimta ko kuma shi ma wanda yake kokonto kamar liman din liman ya meke amma kai kana zo na kana kokonto uku ne ko hudun ne yayi yayi ne kana kokonto amma baka meke ba shi kuma wannan akwai dama raka'a kansa wanda aka yi baya nan wanda dole sai ya karo ta shi ma ya zauna kuma sun san hakan suka zauna to male ce a wa kama sani kuma shi na biyu shi ne wanda ya tabbatar da sallah ta cika idan na farko mai kokonto ko wanda ake min saraka a dama zai kara ya ya zaura ko kuma wanda yake da gini sallah ta cika ya meke amma jana to duk su biyun injimala in haka ta faru almutahaqiqu ziyadatuha wanda ya tabbatar da wannan raka'a da liman zai kare ne battalas salatu to kowa sallar ta bace kowa sallar ta bace in dai kai kana kokonto liman ya tashi baka tashi ba ko akwai raka'ar dama da zama wajibi a kanka za ka yi ta ko da liman ya yi sallama ka zauna baka bi shi kuma wannan da ya tabbatar da cewa sallah ta ce ƙari za a yabi liman to sallah ta baci gaba daya an gane ko abin na yan waya delete all ke yawa sallah ta tashi daga aiki limukhalafatihi kullu al'amali bi yaqinihi domin kowa ya saba yaqininsa kuma yaqini na faɗa muku da ita ibada ta sallah ba ta zama kayi ta lafiya sai ka fita daga kodo me yasa sallar ta bace ba yaqini shi wannan kokondo yake kuma ya zauna shi wannan tabbas ne amma kuma ne yake ka kowane bawan da yake da sanati a ransa saboda ka hakan ce ta sa sallar ta bace rashin samun yaƙini da tabbatuwa akan abin da ke shi da tabbas an fahimci wannan sai ma da kyauta dalilin bacin sallar su gaba ɗaya limukalafata kullu amali bi yaqini allazi tabara azimma dunahu wanda nauyin baya sauka idan babu yaqini a gane da yau qala rahimahullah malan Allah ya masa rahama yace idza sallama al-imamu qabla kamalis salati idan liman ya sallame kafin sallah ta cika sabbaha bihi man kalfahu wanda yake bayansa sai mai tasbihi fa in a sadaqahu kamala salatu idan ya gaskata shi to sai ya dawo ya cika sallarsa ko kuma a fa in sadaqahu idan ya gaskata shi kamula salatu to dama sallar ta cika sallama al'imam ƙabla kamali salati ko ƙabla kamali salati liman ya yi sallama kafin cikin sallah idan aka mai tasbi fa in sadaka fa in sadaka hu kamula salatu wa sujada ba'da salami idan liman ya tabbatar da hakan ne shi sallama da yi a ransa sallah ta cika amma kuma shi mamu ya ga sallah ba ta cika ba liman kuma ya yi sallama amma shi liman a yaƙininsa ko a zatonsa sallah ta cika idan ya gaskata liman shi mamu ko kuma in liman ya gaskata mamu kamula salatuku wa sujida ba'da salami sallarsa ta cika sannan kuma sai sujida bayan sallama domin shakka da yi an gane wannan da kyau wa in shakka fi khabrihi idan kuma liman ya yi kokonto cikin labarin da mamu ya ba shi labarin shi ne subhanallah din da shi idan tabbas liman iyakan ya ƙi ne cikenan salarsu ta yi amma mai zai yi zai yi ba'adi domin mamu ya jefa mai kokonto an fahimta in kuma shi ma liman din an haɗu da al'amarin yau ya yi kokonto ana ce mai subhanallah to sai kokonto shi yi shi an gane ko ko kuma a yake kokonto game da subhanallah din da mamu ya faɗa bayan liman yayi sallama to sai ci ta sa'alal adalaini to ya halatta a tambayi an su mutane a masallaci to akar maka lawa bin yi sallama kuma na ji wani yayin tasbihi ya sallar ta cigaba da cigaba an bayyana har in bayan sallamar liman iya kokonto kenan immediately bayan sallama sai ka tambayi mamunka da baya wane ya yi tasbihi me tasbihi da kai ai sallah ba ta shiga ba to yaya wane haka ne ko ba haka ba an bai wannan idan tabbas an ce eh abin da yi na tasbihi gaskiya ne sallah ba ta shiga ba to sai ta haicika abin da ya rabu an fahimta in kuma an ce eh sallah ta cika mamu ne yayi wahali an gane ko to shikenan hakan ma sai a yi ba'ali domin ku kwanto ya shigo ciki ana ganewa to sai malai yake cewa wa in shakka fi kabarihi sa'al adalai sa'al adalai sai tambayi adalai a cikin mamunsa wa jaza lahum al kalamu fi zalika kuma ya halatta ma su yi magana ko da sallar ba ta cika ba ko da sallar ba ta cika ba an rage din to ya halatta su yi magana saboda ne maganar tana cikin magana ta gyaran sallah ai haka ta faru da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya raka'a biyu sallama a lokacin sahabbai suka kasa yi masa magana domin kwarjini da yi musu da kuma suna zaton ko sallar an goge ta dawo biyun ma an fahimta har manzan Allah ya yi sallar ya koma gefe cikin masallaci ya zauna ya kama a kafin shi to akwai wani wanda ake ce masa zule dai manzan Allah suna haka wasa da shi suna raha da shi sai ya tashi ya je samu manzan Allah inda yake zaune sai ce ya rasulallah a kusurati salati amnasita manzan Allah sallan nan an rage ta ne ko kuma a'a mantuwa kai ya sa manzan Allah bayan ya yi sallan ya koma gefe ya zama sai ke cewa ba ɗaya ban yi mantuwa ba kuma ba a rage sallan sai ƙara cewa ne to akwai abin da ya faru a sallan sai manzan Allah ya tambayi sahabban da suke masallaci irin su Abubakar da Umar da sauransu ya ce aka maka da zile dai abin da zile dai ne ya faɗa gaskiya ne suka ce eh haka ne raka biyu aka yi maza Allah ya taso daga inda ya zauna can gefe a masallaci ya dawo inda yake tsayuwa ya yi manci sai ya zo ya kabbara ya karasa wannan raka biyu ya yi sallama da ya kara raka biyun nan sai ya yi sallama kuma sai ba an fahimta kaga a wannan tsakanin an yi magana ba ma da mutum ɗaya ba da mutum biyu ba an yi tafiya ya je can ya zauna an yi tafiya ya dawo amma duk da haka bai sa sallar ta ɓaci ba saboda me duk abin da aka tattauna gyaran sallar ne maganar da take rusa sallah to maganar duniya wanda ba ta da alaka da sallah an fahimta amma har in magana tana cikin abin da zai inganta sallah to ba ta rusa sallah na sha buga muku misali an yi wa liman tasbihi ya kasa gane me yi an gane ko iya tunanin tinubu haka ne yawwa ya kasa gane an ce subhanallah ki dai ya ji tafi amma ya kasa ganewa me yi in kun ga zai shiga wani layi to ya halatta wani ta akar maka lawa abu kaza ne ba ai ba ai ka faɗa masa to sai ba ya halatta ko kuma shi lima din ya halatta ya to me ya faru ne kuma bayani sai a karanta masa ga abin da ya faru ga abin da sai gyara wannan ba ta ɓata sallah an gane da kyau ko kuma Allah ya kaddara ma za ka yi tafiya kana tafiya kai dama haƙƙin tsallaka ƙasar ne to sai ka je gunda ka tabbatar da kan cewa ba su da wannan ilimin don su kawai za su bi liman ko da nauyin ya su sallama da shi idan har ka fahimci cewa in kai sallama da raka'a biyun nan su ma sallama za su yi su harkokinsu ka tabbatar akwai jahilci a gun mai kauri to ya halatta idan kai raka'a biyu kafin kai sallama kai a matsayin ka mai kasaru sai ka ce to ku tahi ku cika sallar ku bayan nayi sallama ni mata biyu ne ka musu karara da yaran da za su gani an fahimci wannan in har kana tsoron hakan in kai haka ba laifi bane a sallar duk wata magana da za ta kawo gyaran sallah to ba ta cikin abin da yake kawo matsala ta bace sallah an gane da kyau amma magana da ke bata sallah ita ce magana da ba ta da alaka da sallah Allah ya samu gani sai malik ya cewa a wajaza alkalam lahu wajaza alkalamu wajaza lahum alkalamu ko bi zalika a wannan al'amari ya halatta su zance da liman da shi mamudin wayan ce kan kamal idan liman iya da yaqinin sallarsa ta cika amila ala yaqinihi sai aiki da yaqinin sa kawai sai ya kyale mai subhanallahi da faran gayansa ba zai kula shi ba wa taraka adalai tambayar waɗansu ma ba zai yi ba inda ya tabbatar akan yi ne an gane ko illa an yaka suran nasu kalfahu sai dai in mutane sun yawaita da cewa subhanallah subhanallah ne an gane ba mutum ɗaya ba biyu ba uku ba ya ji daga ko ina a masallaci to ko da shi iya da yaƙi ne fa ya taruku yaƙinau sai ya ajiye yaƙininsa an gane ko wayar ja ilayhim sai ya dawo kuma zuwa gare su wanda wani tsari na shari'ar musulunci a matsayinka na liman idan ka yi sallah mai raka'a ka tabbatar da hudun kai kai amma sai ka ji a nan an ce subhanallah bayan ka zauna za ka yi sallah nan ma an ce subhanallah can ma can ma to an ce sai ka ajiye gina ka kawai ka bude gina sai ka bi irin abin da mamunka mafiya yawa suka fahimta sai ku yi sallah don Allah yanzu wani addini ne biwa ɗan adam yanci kamar musulunci kaga wannan ne zai nuna ma babu kama kariya a musulunci babu kama kariya a matsayinka na imam duk abin da kai bisa ya ne ya yi a sallarka kai ne jagora amma in ka ji mutane sun yawaita tasbihin a bayanka to sai ka ajiye ƙi da ka ai sun rinjaye ka fahimtar su da ra'ayoyinsu sun rinjaye na a kai kadai kuma a wannan za mu ƙara fahimtar cewa a musulunci ba a hawa a ra'ayin rikauke aini in na faɗa ba kaza shi kenan ba na canjawa to ba a musulunci ba idan har wanda ya fi ka kibra ya fi ka ido abun ya fi ka shekaru ya zo ya same ka ce wane wannan ra'ayi na ka sauka da kan sauka ka sauka an bai nan ya sa akwai haɗari a gun mai da'awar da bahi da malami akwai haɗari don domin zai iya zai iya tafka kuskuren da ya kamata ya dawo amma rashin malamin sun yana ce dawo kuma haka zai dinga sa ya dinga figar al'umma su cikin kuskure amma yana da kyau duk ɗalibin ilimi a ce iya da malami ko da ya yi wata fatawa ta ya mutsu hazo har aka kira shi aka nusar da cewa wannan fatura ba ta dace da wannan lokacin ba to yi janye fata wasa ba amma ɗaya daga cikin manyan malamai a nan jihar bauchi bai fi shekara ɗaya ko biyu ba ya yi wata fatawa da ya ce ba a sai da fili ne ko gora a yi kasuwanci nan wani abu ne makamancin wannan to ɗaya daga cikin manyan malaman mu daga kano sai masa magana ce wannan fatuwar ba gari kuma fatawa ce wanda ya ji yado a midiya amma da ke malami ne na suna sai ya dawo ya ce wannan fatuwar ta sai jami'a inda a ce shi ma bahi da malami kaga wannan kuskuren kuma ya tafi da ke bisa saboda ka addinin musulunci ba a hawa ra'ayin ka aini kawai na yanke ban dawo ba no going back ai ba gidan soja ba ne yawa musulunci ba gidan soja ba ne sau daga har in al'umma mafi yawanci an haɗu a kan kawa ne mu ba muna baka shawara ka yi haƙuri to ka yi haƙurin ko da ranka ya ɓaci saɓani ka samu da makocinka da yaronka da matarka da waye wane ya zo ɗaya wane ya zo biyu wane ya zo wane ni ba ina baka shawara wannan al'amarin ka yi haƙuri ka bar shi wallahi tallahi in baka bari bai sai kai da dama sai ka yi haƙurin ka bar shi don domin duk abin da mutum ɗaya biyu uku saka hango to ya fi naka da kai kaɗai ana fahimtar wannan da a ƙarƙashin wanda muke fahimtar wannan abubuwa to daga wajibi ne in haka ta faru duk inda kake aka zo aka baka shawara to ka haƙura ko ɗan rigima ce aka hanya wani ya zo ya buga ma wani ya ma abu kaza wani da Allah ka yi haƙuri a bar shi abu ko ka yi kurka tafiyar ka kawai ka bar shi in ka ce sai ka ja ka ja to da ƙarshe kuma sai ka ga abin kai ya zama ma bala'i kuwa saboda wajibi ne mu koyi irin wannan ladduba na rayuwa a cikin wannan karatu kaga nan an ce liman ko iya da yaqini yaje mutane sun yawaita tasbihi to ya hakura da yaqinin sai dawo zuwa gare shi amma in janna wallahu a'lam sai malai ce cewa albayan a annahu idza sallama al-imam qabla kamali salati idan liman yayi sallama kafin sallah ta cika sabbaha al-ma'mum to mamu za su mai tasbihi fa'in sadakahu al'imam raja idan liman ya gaskata mamu wajen taswi to sai liman ya dawo wa a harama wa kamala salatahu sai harama ya cika sallarsa kuma an fahimta haka wannan wazai ne abu ne a fili an yi sallama eh a kuskure haka ne ana ma tasbihi ka gane shikenan sai ka ci ko abin da ya rago wanda baka yi ba sai ku yi ba a riba kun yi wannan wa sajada ba'da salami ne ziyada sai ku yi sajada ba'adi sakamakon ƙare sallamar da kuka yi ba a mahallinta ba an fahimci wannan wa in shakka fi kabrihi idan kai kuma liman kake kokonto game da tasbihin da ma mun kai maka shakka fi kabari man nabahu bihi wanda ya masa subhanallah din to sai kake kokonto anya wannan abin da yake mun tasbihi ni fa ina da yakinin ba haka ba ana fahimtar wannan a sa'alal adalai ne to kaga shikenan sallar kuma ta koma wata kala daban sai a tambayi mutane a sallar a samu wasu adalai guda biyu a masallaci a to yaya wani ya mun tasbihi iya mun nuni cewa sallah ba ta cika ba na yi sallama yaya labari yake haka ne idan an samu amsa da gun waɗannan mutane ne biyu to shikenan eh haka ne shikenan magana ta kare sai ka ci gaba ka karasa ɗaya idan kuma su ce a'a ai sallah ta cika shikenan kuma kaga magana ta kare an fahimta adalai ni minal mu'minin minal ma'mumin daga cikin ma'mamu wajaza lahum al-kama kalamul qalil lil islah ma da ya halatta su zance dan kadan domin gyara sallar su wannan ba matsala bane wa kammala bi shahadati ma kuma sai ya cika bisa shaidar da suka bayar haza illam yace kanil kamal wannan kuma iya faruwa idan har liman shi ma ya sauko daga yakininsa wa illa in kuma liman iyakan yakini tarakar adalai ne tambayar mutum biyu ma ba zai yi ba wa amila ala yakinihi sai liman yayi aiki bisa yakininsa illa an yakasura al mukhalifuna qalbahu sai dai an sami yawan wanda suka saba wa yakininsa a bayansa ana fahimta fa yatruku yakinahu to sai sauka daga yakininsa wa yuhrimu takamilan lis-salati sai ya harama ya cika sallar da suke tunanin ba ta cika ba sun mai yasjudu ba da salami li ziyadati al-mahaba sannan kuma sai yi a sujjada ba'adi domin tsantsar ƙarin da ya faru al-mahab ne tsantsar abu kenan tunda a qadiyar da faru ƙari ne ko ya faru tunda an yi sallama sallama sallah ba ta cika ba ƙari kaga an me yake an kawo to abin da aka kawo aka yi sallama nan ta farko ƙari ce an fahimci wannan sai sakamakon ƙari ko ba da yake amalan bi hadisi zulaidain al-muttafaqun alayh aiki da hadisin zulaidain wanda bukhari da muslim suka fito da shi an abi huraira radiyallahu an an abi huraira anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sarfa min isnatay manzon Allah yayi sallama daga raka'a biyu da yi yayi sallame an gane ko fa qala lahu zulaidain sai wancan bawan Allah mai suna Zulaijai ya ce da shi a kusirta salatu amnasita ya rasulullah manzon Allah shi sallan nan da muka yi an rage ta ne ko kuma a manjuwa kai fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya ce a sadaka zuliyadaini kaga tambaya ta zo kenan yawa shin abinda zuliyadaini ya faɗa haka ne an gane ko gaskiya ne abinda zule ne faɗa fakalan nasu na sai waɗannan sahabai suka ce eh haka ne ya rasu tabbas abin da ya faɗa na raka'a biyu aka yi biyu ne aka fakama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya miki a gane ko fa sallar raka'a ta yi sai ya sallar raka'a biyu ukura ukura yayi wa an su daban summa sallama sai manzon Allah ya sallama summa kabbara sai kabbara fasajada misli sujudihi aw atwal yayi sujjada kwatankwacin sujjadarsa a cikin sallah ko ta dan fi haka tsawo karan sun marafa a rasa sannan ya dago kansa daga sujjada fa kabbara yayi kabbara summa wada a ra'asahu sannan ya mai da kansa kasa fa kabbara yayi kabbara fasajada misli sujudihi aw atwal yayi sujjada kwatankwacin sujjadarsa ta farko ko ta fi haka tsayi sun marafa a ra'asahu fa kabbara sannan ya dago kansa yayi kabbara muttafaqun alayhi wani hadisin iya cikin bukhari da muslim an fahimta intaha bi aunillah wa husnul tawfiqihi wa lahu shukru wal minna yace intaha litabi ya kare ki an gane ko amma yace bi aunillah da taimakon Allah kuma littafi ya zo kare da taimakon Allah an fahimta wa husnul tawfiqihi da kuma mafi kyan dacensa da yi mana wajen ba mu lokaci da lafiya da yanayin da zai ba mu damar karatu walahu shukur wal minna godiya da kuma jinjina bisa baiwa da Allah ya mana ta godiya ta tabbata ga shi godiya da jinjina sun tabbata ga Allah an bayyana ayyuhal ikwanu kiram malaci ya ku yan uwa na masu karamci bima taqaddama min takharijid dalail lil masail al fiqhiyya cikin abin da ya abin da ya gabata na fitar da wasu masail na fiqh wanda muka yi a wannan littafi wa in jaa al furu' ila usuliha koda wa irja'il wa irja'il furu' ila usuliha da maida da mayar da reshe zuwa ga asalinsa ma'ana iya ganin koda ba a kawo nassin hadisi ko aya ba to abin bayanan sun koma zuwa ga ayar da hadisi a gane ko kine irja alfuru ila usuliya shi yasa da ma an ka kula da littafin akadari da su ishimawi dinnan su risala a galabiya nassi ne na qur'ani ko hadisi amma suke kawo cikin bayani ba kawo nassin ba an fahimta yau ne irja'il furu' ila usuliya duk ɗalibin ilimi ko mutumin da ya zurfi wajen karatu zai gane wani zai ga kawai fassara suke kawo ko bayanin suke kawo domin sun yi shi ne su a wancan lokacin bisa ƙananan yara an gane ko amma yanzu gemai gemai da muga mun sa su mu muna karatu amma a mutowa ba haka ma masu kokarin amma a tari sala an yi ne don yara ƙanana a gane ko duk waɗannan littafan na yara ne a kai su kuma hatta littafin bulugul maram ibn hajar dalilin da ya sa ya rubuta shi ne akwai wa'ansu sa'annunsa haka abokansa da su yan kasuwa ne hatake ne suna yawan kasuwanci su nan gari su je wannan ƙasa ba sa zamun damar zama gun karatu suka zo suka same su kace to akar muka lawa mu ba ana ta yin karatu ba mana sanadiyar uzurinmu na kasuwanci muna so da Allah ɗan rubuta nan mana littafi iya dawo mu na yan kasuwa sai rubuta musu bulubul bara littafi masu uzuri ne amma kai da uzurinka a garin ku yake da ba baka dama ba Allah ji kanmu a gane malik ya cewa al-muqarrara fi shari'a al-mutahhara wannan bayanai da duka sun tabbata a cikin shari'ar musulunci mai tsarki a yubayyin bi kulli saraha wa wuduh yayi bayani dukkan abin da ya fito fili da kuma abin da bahi da wata kura a kansa li kulli munsifin mukhlisin ba'idin anil asbiyya al-amya yake cewa yayi bayani da ya iya kokarin sa wajen fito da abu fili amma akan dukkanin wani munsifin mai adalci duk wanda ya karanta littafin da adalci to ya tabbatar da cewa ya yi iya ƙoƙarinsa fito da matsaloli fili a gane ko makulisin wanda yake da ikilasi wajen dubawa ba'idin anil asabiya mutumin da ya yi nisa da ƙabilanci al'amiya mutumin da kuma ya nisa da idansu ya rube wajen hasada ko abin da ya kama da wani wal munaza'a da mutumin da ya yi nisa da jayayya idan ya duba don Allah kuma zai fahimci abin da aka yi a gane ko alkarka alkarka yawa munaza'atul kar'a karqa munaza'a jayayya ta can ciki fita daga layin gaskiya ke anna jami'al ahkam malati dukkan hukunce hukunce almawjuda fi muktasarul aqdari duk hukunce hukunce da suna nan da matabbatatu a cikin littafin aqdari war risala lil khairawani da littafin risala na abi zaid al-qayrawani wa ghairihi ma da wadansu su min al-kutub al-fiqhiyya daga cikin littafai na fiqhu lil mazahib wanda suke intisabi ga mazhabobi allati alaiha jumhurul muslimin wanda waɗannan littafai duka yawancin musulmi suna kan su ko suna kan aiki da su raji'a kullaha ila asalil wahid yace dukkan su in ka bi su da ido na basira ba da kabilanci ba ko hasada ko jayayya to za a ga maɓuɓɓugar su ɗaya ce shi ne alkitabu suna an fahimta shi ne raja ila a asirin wahid kullum ila asirin wahid wa huwa dinul lahil haq shi ne addinin Allah da gaskiya wal mustamadda min baharin wahid kuma an jawo su ne daga kogi guda ɗaya wa huwa kitabullah wa sunnatu rasulihi al-akram sallallahu alaihi wasallam shi ne an ɓuɓɓugo duk wannan littafin da ya faɗa da wa'ansu su ma ba wannan ba inda yana addini kuma yawancin musulmai suna karanta su maɓuɓɓuga su ɗaya ne shi ne alkitabu wa suna shi ne alƙur'ani da kuma hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wa ala'alihi wa sahabihi tsira da aminci tabbata gare shi da hidda sabansa falam ya buƙa lishirzi ba almushaddiƙa babu abin da ya ragu ga waɗanda suka ware kansu ne shirzima almushaddiƙa wa'ansu tawaga wanda suka yi sadlayin kansu cewa ba a fari da fikihu wasu akwai wanda musibar da ai fikihu ne ya ga mutum yana gano ai fikihu ne a fahimta to wane shi ne ma ne siffanta su da shirzima al-mushaddika wa'ansu yan tsirarun mutane da suka ware kansu wasan da ba don malaman suna sun tahi tsaye da karatu ba to wallahi akwai wanda har zagin fikihu masu yi duk matsala ta fito ya ganin wani sauki ne wani sakaci ne wani kaza ne to wannan tsirarun mutanen masu tsanantawa da su dama ba sa cikin wannan layi so ne za su dinga suka su dinga zagi su dinga kushe amma duk mutumin da baya wancan layi fahimta ce da kuma insafi na adalci da kallon abu da idan basira da ba da uzuri ga ɗan adam in ya yi kuskure ɗaya biyu to babu yadda za a yi kwanje mu dinta bikin ba zai ba ana fahimtar wannan to shine malamin sai in ka ɗauke waɗancan wanda suka ware kansu masu tsanantawa illa da'awal ghalat wal i'tiraf bil jahl wa daghira wanda su kuma da'awar su dama tana nan kowa ya sani jahilci ne da kuma daghira da wani koyayyen abu na kulli a zuciya an gane ko والتوبة السريعة قبل أن يرجع عمله هذا عليهم بالوبال وسوء وسوء وسوء وسوء الكيلة سيكي cewa iya ba su shawara wanda suka ware gan suke zagin fiqihu da malaman fiqihu wattauba as-sari'a su gaggauta tuba ana gane ko qabla an yarja amaluhum haza alaihi kafin aikin su irin wannan din ya dawo zuwa kansu bil wabal da azaba ko da fishin Allah wasu ilikila da kuma mummunan ƙarshe kenan wakala ta'ala Allah ta'ala yake faɗa inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu Allah iya bada kariya da tsaro ga masu imani in kai zaka ware ka dinga zagin malamai kana sukan su da tun Allah ya ba su kariya ana gane ko in dai ka tsaya bisa ikilasi da niyya mai kyau to Allah ta'ala zai baka kariya a kusa ko a nesa suratul hajj rabbana la tuzigh qulubana ya Allah kada ka zamar da zukatanmu ba'a da iz hadaitana bayan ka shirya da wa hablana min ladunka rahma ya Allah ka mana baiwar rahma daga gare ka innaka antal wahhab ya Allah kai ne mai yawan baiwa ga bayin shi rabbana ghafir lana ya Allah ka mana gafa wal ikhwanil ladina sabaquna bil iman tare da ƴan uwanmu da suka rigaye mu cikin imani sune sahabban manzon Allah da magabata alladina sabaquna bil iman wanda suka riga mu dan dana zaki imani wala ta jali fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya Allah kada ka sanya wani kulli mummuna a zukatanmu game da masu imani rabbana innaka raufur rahim ya ubangiji kai ne rauf mai tausayawa bayinsa rahim mai jinkan bayinsa ya Allah ka ji kanmu wassalatu wassalam tsira da amincin Allah su tabbata ala sayyidina muhammad bisa shugabanmu jagoranmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi da alayensa da sahabbansa wa man nahaja sabilahu da wanda suka fi tsari irin tsarin su fi tabaligi dini wajen isar da addinin Allah zuwa ga bayin Allah wal amalu bima ja'at bihi shari'atahu da masu aiki da irin abin da shari'a ta zo daga manzon Allah suke aiki bisa irin tsarin abin da shari'a ta zo da shi wa salamun alal mursalin amincin Allah ya tabbata akan dukkan manzannin Allah gaba daya walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai gaba da al'abdul fakir ila Allah bawa mabukaci agun Allah shi kuma Allah shine al-ghani Allah kuma shine mawadaci alhaji sa'ad bin umar sa'id jiliyatu alfoti shine sa'ad bin umar sa'id jiliyatori alfoti sunan garinsu ne da yankinsu a kasar maliki mudirin madara sabilar falah al-islamiyya kusan principal ne a wata makaranta mai suna sabilar falah al-islamiyya wanda ke koyar da dirasa islamiyya an gane ko simo jamhuriyar mali a yankin simo a jamhuriyar mali kasar maliki wa zalika ashiyatul isnayn wannan kuma ya kama da littafin a yammacin litinin ka ga daidai da shi mu ba yammacin litinin ko don yi mawafaka ta alkhairi a yammacin litinin wanda ya uku ga watan rabiul awwal uku ga watan rabiul awwal a shekarar hijira 1391 an gane ko wanda ya daidai kuma da 24 ga watan mayu a 1971 a watan shekara yi wannan littafi Allah ta'ala ya ci kansa da rahama mu kuma ya amfanar da mu cin abin da ba karanta wannan shine karshe na wannan littafi insha Allah ya mana albarka Allah ta'ala ya haskaka mana zukatanmu wajen aiki da abin da muka karanta Allah ta'ala kuma ya nusar da mu kusakurai da muka fahimta mu koce masa muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu da alkhairansa dukkan abin da muka yi wanda ya zama daidai daga farkon darasin nan har zuwa yau muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa mu cikin lada duk kuma abin da muka yi na kuskure to ba da niyya ba ne ba da sani ba ne ƙarancin bincike da kuma sha'ani na ɗalibi to to wannan shine zai sa ko da an ji kuskure ta wannan uzurin za a ba ku amma ba da niyya ba ko ba da ganganci ba muna roƙon Allah ta'ala ya fi mana muna roƙon Allah ta'ala dukkan waɗanda suka dafa domin gudanar wannan darussa har hamsin da biyu a wannan littafi to da mu da su duka muna roƙon Allah ta'ala ya amshi ayyukanmu na addini Allah ta'ala ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah ta'ala ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifin Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifin Allah ya samu lafiya mu gaba lafiya ina ƙarin neman addu'ar ƴan uwa bisa wannan karatu da muka yi tsawon sati hamsin da biyu da kuma irin abin da muka bi ta kansa a wannan littafi da kuma fatanmu Allah ta'ala ya karɓa to muna tawassuli da mu da ku duka ina fatan a sanya mahaifana cikin addu'an Allah ya fi musu Allah ya ta'ala ya sa aljanna ce makomarsu musafuransu da suka yi na rayuwa Allah ya yafe musu Allah ya sa rayuwar mu ta amfani su bayan sun kuma ga Allah muna ƙara tawassuli da wannan karatu da muka yi da zama da muka yi da mun fahimtar addinin mu muna ƙara addu'a da neman dafawar Allah wajen Allah ya shirye zuriyar mu ya Allah ya Allah ka kadar daga zuriyar mu daga dukkanin fititunan zamani ya Allah yaran mu da ka ba mu ya Allah ka tsare mana amanar su ya Allah ya Allah ka nuna mana kyakkyawa cikin al'amuransu ya Allah ya Allah kada ka jarrabe mu da bacin halayyarsu ya Allah Allah ka taimake mu da mu da su ka shirya mu tabarki madaidaici Allah muna roƙonka bisa wannan karatu da muka yi muna tawassuli dukkan majinyatan mu Allah ka ba su lafiya wanda suke fama da jinya a gida ko asibiti ko suna tafiya da ita ya Allah ta'ala ka ba su lafiya ya Allah ta'ala mu kuma ka ƙara mana lafiya da imani ka ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen yi wa addinin ka hidima ya Allah ya Allah kuma ka tsare mana ayyukanmu ya Allah ka ƙara mana ikilasi ya Allah ka raba mu da rudin shidan ya Allah ka raba mu da zamiyar kafa ya Allah ta'ala ka amshi ayyukanmu da ibadarmu da dukkan abin da muka yi dan kai ya Allah ka karba mana ya Allah muna ƙara tawassuli da zama da muka yi har tsawon sati 52 a wannan littafi ya Allah abin da ya dami wannan ƙasa da abin da ya dami al'ummar wannan ƙasa na fitintinu da tsadan rayuwa da rashin kwanciyar hankali ya Allah ka mana ƙarshen sai Allah ya Allah ka mana ƙarshen wannan fitintinu na wannan ƙasa ya Allah ya Allah duk wanda yake da hannu wajen jefa rayuwar mu cikin kunci da wahala ya Allah in har iya da rabon shirya ya Allah ka shirye da shi ya Allah in kuma Allah ka da ilimin ka na gaiba ka san ba shirye bane to ya Allah mana roƙonka ya Allah mana roƙonka ya Allah ka kawar mana da shi ya Allah ya Allah ka nesanta mu da shi ka nesanta shi da mu ya Allah duk wanda ba alkhairi bane a rayuwar mu da shi ya Allah ka nesanta mu da shi duk wanda kuma da alkhairi tsakanin mu da shi ya Allah ka hada mu da shi ya Allah ta'ala muna roƙonka duk wanda ya dafa bisa tsarin wannan tafi da karatu har zuwa yau ya Allah ta'ala ka saka mai da aljanna akwai bayan Allah tabbas ga sunan wanda tun da muka fara littafi nan har yau suna a gane ko akwai fuskokin da wannan zama hamsin da biyun to ina ganin akwai wanda ba su yi misin ɗin kuɗi a cikin kaga sun fi ni magogari wannan saboda haka da mu da su duka da ko masu fashi da masu farfashi da yan ladi laraba da masu jewa daga nesa da masu kallo a midiya duka muna tawassuli da addu'an Allah ta'ala ya karɓi wannan aiki namu ya ji kan mahaifanmu ya samu lafiya mu gama lafiya muna ƙara addu'a ga 'yan midiya musamman na wannan majalisi namu na darul ilmi da kuma sauran 'yan midiya na wanda suke dafa mana Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi suna kokari da kuɗinsu da lokacinsu da rayuwarsu su fatse kasuwar su fatse uzurinsu duka akan zo su tallata wannan karatu su yaɗa wa al'ummar musulmi a gani a gyara kuskure to muna addu'an Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi wani abin farin ciki wannan karatu guda hamsin da biyun nan suna nan ko ɗai ba a yi musulunsa duk wanda yake bukatun zai iya tuntubar 'yan midiya suna nan in ma kana da ikon ka kai su gidan rediyo a sa ko wata kafa ta yada bayanai a sa al'umma su amfana to suna nan dai guda hamsin da biyun nan cif wannan littafi complete ɗinsa audience iyaka kaga wannan ba don 'yan midiya ba haka ba za ta faruwa ƙoƙarinsu ne sa suka yi rikodin ɗin karatun suka yi dokumentin ɗin shi iyana to Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya karɓi dukkan wannan ayyuka ya sa da shi muka yi Allah ta'ala ya raba mu daga dukkanin shari ya haɗa mu daga dukkanin alkhairi muna ƙara addu'a musamman jagororin wannan majalisi irin su malam salisu da irin yan uwa yan midiya su malam sani su malam abdullahi da sauransu da kuma tattawanmu su dagaci da sauran dattawa mu ga sunan su shugaba duka muna adon Allah ya saka kowa da alkhairi gudunmawar da ake bayarwa ta shawara da zuwa zama jin wannan karatu Allah ya wa kowa albarka muna ƙara addu'a ga wanda ya asasa wannan maktaba Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi dalilin sa da amfani da yi da damar da Allah ya bashi muka haɗu muke karatu a wannan ba dan yayi amfani da wannan damar ba da yanzu wani bai san wani ba a ciki amma dalilin dama da ya samu kuma ya amfani da ta ga yaran an Allah ya haɗa mu kuma haɗuwar da muke tsaran mu tashi a lahira da wannan haɗuwar Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi Allah ya ji kan mahaifansa Allah ta'ala ya shirya zuriyarsa Allah ya ƙara mai albarka cikin neman sa da mu Allah ya ba mu tsaro da kariya gaba daya muna ƙara addu'a ga mahalarta wannan karatu akwai wanda suke zuwa daga nesa wa'ansu daga wajen lici suke zuwa karatun wa'ansu daga can cikin gari wa'ansu unguwanni masu nisa amma duk da za a yi karatu da su muke karatu a wannan to Allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa Allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa da mu da su duka abin da zai hana wannan karatu tafiya Allah ya kawar mana da shi Allah ta'ala ka sa mu yi lafiya mu gama lafiya a dama da aka bayar har yanzu tunda muka fara karatu nan har yau ni ban samu wannan dama ba ta cewa idan an ji kuskure akwai damar sanarwa ko ta rubutu ko baki da baki domin kada al'umma su dora kan kuskure karatun iya yaduwa inda ba a zato har kasashen waje yake fita sanadiyar midiyan nan to da Allah akwai malamai a cikin nan da yan uwa ɗaliban ilimi dukkan wanda ya ji kuskure ko tuntuban harshe ko fassara wata qadiyya ko wata hadisi ko wani aya ba daidai ba to da Allah ba mu ba da uzuri ba a faɗa ba ko duk yanda za a sanar da mu a sanar gaba kaza da aka yi kuskure ne a faɗi kuskuren sai mu dawo cikin bayani mai bayani a gane kuma a ɗauke da al'umma da kan kuskura to har yanzu ne tun da muka fara karatun nan ba samu wannan kalu ba samu wannan istifsari din ba da Allah kuma ina fata ko da za mu sa littafi a gaba in an ji kuskure ayi kokarin alati din mu gyara domin dan adam mai kuskure ne duk inda yake Allah ta'ala ya mana albarka addu'a ne ba za ta kare ba Allah ya mai da kowa gidansa lafiya masu kasuwa a cikinmu Allah ya sa albarkacin kasuwancinsu masu aikin gwamnati Allah ya sa albarkacin albashinsu masu kodago da aikin karfi Allah ka ba su lafiya ka sa albarka cikin nemansu da ɗaliban ilimi irinmu Allah ta'ala ka buɗe ƙwaƙwalanmu da abin da zai hana mu karatu Allah ka nisanta mu da shi da abin da zai kusanta mu wajen karatu da bincike Allah ka haɗa mu da shi Allah ka yassare mana rayuwar mu Allah da abin da zai matsala a rayuwar mu Allah ka kawar mana da shi ya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira ya Allah muna neman tsare ka daga shirin duniya da lahira bisa wani tsarin karatu da nake gobe Allah ya kai mu litinin akwai wani zama da zami wanda yake kama da shi ma cikamakin karatun namu ne to da Allah ina so a sana addu'a da yan uwana Allah ya ba mu nasarar wannan zama Allah ya sa abin da muka rubuta mu ba shi kariya bisa kuma tsari na maslaha kuma Allah ta'ala ya sa mu shiga lafiya mu rabu lafiya Allah ya sa mu hadu da alkhairi gaba daya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار sai dai na ga walima amma ni har na zo gunan ba a faɗa maza a yi walima kuma na ce in walima tana nan a faɗa ne haka muka rabu a rana itiyo amma tun daga rana itiyo har yau ba wanda ya mun waya ga su malam sani ga su malam waye duk suna zaune he yanzu mun fara karatu na ga an fito da ledojin walima shara fage ne? aga akwai wanda ya kamata nima na taho da su su shaida wannan walima amma jin shirin da ba abin bayani ba wanda na kira daga nishi 'yan yara na na taho da su ga suna saboda ka nan gaban za a yi to a gyara wannan kuskura yawa akwai wanda ya kamata ce mun taho da su ko na kira wasu su shaida abin da ake yi a gaban su wani yana da kyau mu gyara insha Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi